طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجماله وجلاله وكماله لك الحمد مولانا وفت لك الحمد يروح كما النعم ويبدو كما تبدو لك الحمد لا كفران لا رب مانع ولا العبد مطرود ولا الباب مسد سلام على النور الإله الذي خبت بأنواره أنوار كسرى وقيصرى سلام على من جاء وهو بمكة بنور به ديوان كسرى تكسرى سلام على سر الوجود ورمزه ولله ما أعلى وأغلى وأبهرى سلام على من جاء والكون كله سلام ومن أنواره قد تنورا أنقوى حضرات شريفي الشيخ عباس شريفي جيك من الله صلى الله عليه وسلم kuma sarki daga cikin sadakan wani mashar zane sallallahu anhu babban shirin malami a shek mal abubakar madatai yan uwa baƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a gashi mala abbas ma na ganin shi yan uwa baƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sanya muna daga cikin waɗanda za mu yi musharaka tare da 'yan uwa wajen nuna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiyarmu da samun sayidu wujudu wa anu shuhudi maulana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wato tun ɗazu ina zaune a nan na gabatarwa yana ta magana cikin janibin soyayyar maza Allah sallallahu alaihi wa sallama idan muka duba baki ɗaya idan har akwai abin da zai tara mu a gurin nan ba zai wuce wannan soyayyar ba kuma idan mutum zai duba na tsanaki babu wani yadda za a yi kaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya wanda gaɓoɓin jikinka da ruhinka za su ji daɗin wannan biyayyar in ba kai muƙaranar wannan biyayyar da soyayya ba amma idan mu darajin za ka yi babu soyayya to wannan biyayya za ta ringa maka nauyi a wani lokaci shi sa maulana shawzani sallallahu anhu sai ya haɗa biyayyarsa da soyayyarsa a cikin manzo Allah guri daya yake cewa fa in tasaluni an habibi wa mazhabi jawabi rasulullahi hina ujibu inda za a tambaye ni game da wanda nake so ya kawo soyayya wa mazhabi kuma a tambaye ni game da wanda nake bi to jawabi amsa da zan bayar lokacin da zan bada amsa zan ci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi sai muka ga yazo yana masala mana irin soyayya da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama suke yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ah Imam al-Bukhari ya kawo a cikin kitabul Iman wa an-Nuzul cikin sahihi sa sayyidina Umar radiyallahu anhu ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi wallahi kai ne mafi soyuwa a gare ni fiye da kowa da komai sai wannan zuciyar tawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantsa da wanda rayuwata take ikon sa ɗayanku soyayyarsa ba za ta cika ba gare ni har sai ya so ni fiye da kowa da kome har fiye da kan nasa ya ce wallahi ya rasu wallahi da an ta a habbu ilayya min kulli shayin hatta na su yallati bai na jambayya wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ne mafi soyuwa a gare ni fiye da kowa da komai kai har fiye da kan nawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ana ya umar imam al-baghawi yana faɗa cikin ma'alumar tanzil tafsirin sa yace ba wai a lokacin bane imanin sayyidina umar ya cika a ana koya mana karatu ne ko kuma irin soyayya sayyidina abubakar siddiq radiyallahu anhu wanda ya siyar da rayuwarsa ya siyar kuma da dukiyarsa baki daya wajen wajen samun soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko irin soyayya sayyidina usman wanda ya yadda ya bar rayuwar ya bar jin daɗinta ya bar mulkin musulmai baki ɗaya ya tafi kawai don ya karya azumin da yake tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda a ruwayar da da imamu jajjin suyuti ya kawo cikin tarihin kulafa nasa ya ce ganin manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallama ido da ido a kuma sauran ruwaya wanda ta fi wannan inganci mafarki ya yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da 'yan ta'adda suka kewaye gidansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana so a kawo maka ɗauki a roƙa maka Allah nasara ko kuma wan- kana son wannan azumin da ka ɗauka ka sha ruwa a gurin ya ce ya yadda ya koma zuwa ga Allah ya bar duk wannan duniya domin ya je ya sha ruwa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko soyayya sayyidina Ali radiyallahu anhu da yadda ya kwanta a shimfiɗar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da ake neman a shaidantar da shi sallallahu alaihi wa sallama kuma duk wa'innan idan muka tattara su suna masu mana faɗin Allah ne subhanahu wata'ala wajen kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalin taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawna ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yati Allah bi amri wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin sai da Allah subhanahu wata'ala ya lissafo abubuwa guda takwas yace idan kuka ɗaga wa'innan abu ɗaya daga cikin wa'innan abubuwa guda takwas kuka ɗaga soyayyar su fiye da san Allah da son manzon Allah fiye da jihadi a cikin tafarkin Allah to ku tanadi ku ga abin da Allah zai muku bari ma siyakin aya tana nuna duk mutumin da ya daga ɗaya daga cikin wa'innan abubuwa guda takwas fiye da sansa da manzon Allah to wannan mutum fasiki ne saboda Allah ya ce wallahu la yahdi al-qawmal fasiqina hakika Allah subhanahu wata'ala ba zai taɓa shiryar da waɗanda Allah ba zai shiryar da waɗanda suke fasikai ba wannan soyayyar mun ganta shehu radiyallahu anhu ya koya mana ita yana gaya mana ruwaninsa ala fashadu inni uhibbu muhammadan wa abgudu kufranan kanaran talahabu ahabbu ilayya min walidi wa walidi wa ali wa nafsi balaha mali sayafsabu uhibbu li dhati llahi haqqan wa innani halaliyar imani wa lahaji muhazzabu ya ce ku shaida ku sani hakika ne ina son mazan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ina kin kafirci kuma son da nake mazan Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da kaina ne fiye da dukiyata fiye da iyalina balle wata yar dukiyata wanda za a irga ta baki daya kuma wannan soyayya da nake yi wa manzon Allah saboda Allah dan zatin Allah nake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cancanta kuma wannan son da nake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina yin shi ne saboda zakin Allah wannan soyayyar tana masara mana kaso masoyinka fiye da kanka baki daya haka zalika idan muna nema muga yadda ake soyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen sahabban sa soyayyar da yana tsaro haka idan kana nema daga soyayyar da mutum yake iya zaɓin duk wani jin daɗi ya ajiye shi ya nufi jin daɗin masoyinsa ina abin taɓa shi ne haka zalika idan muna son duba maga soyayya wanda mutum yake iya ganin duk wani irin damuwa in dai ba ta taba abin san shi ba to wannan damuwar ba komai bace ba to fa ba za mu ganta ba sai a wajen sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a Imam Yusuf al-Nabahani ya kawo a cikin al-Anwar al-Muhammadiyya min al-Mawahib al-Ladunniya yace bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shekaru uku bayan an yakin Uhudu sai aka samu wayansu mutane kabilar Udur da Qarra suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da suka zo wajen sa sai suka ce su sun musulunta suna neman Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada su da wanda zai je ya karantar da su addinin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tara sahabbai ya ibi mutum bakwai karkashin jagorancin Hubaibu bin Hajji a wata ruwaya kuma ƙarƙashin jagorancin Khalid bin Abin Khalid al-Ghunawi suka tafi akan hanyar su akan hanya da suke tafiya sai da suka zo tsakiyar hanya ashe mutanen nan ba su musulunta ba saboda haka suka kewaye sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka samu suka kashe wasu daga ciki aka samu mutum biyu suka tsira daga cikin waɗanda aka kamo aka ribato su akwai shi Hubaibu aka taho da shi garin Makka aka ɗaure shi a wani wani wani bangare na na jikin Ka'aba kafirai suka zo suka ɗauki wuka suna yagan namansa suna suna neman ya kafircewa Allah ya kafircewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yake a cikin wannan halin da yake ciki Abu Sufyan gabanin musulunta su kenan yazo ya da su a haka yace su dakata ina so ya wannan bawan Allah ya tambayi wannan bawan Allah yace da Allah shin zaka so a ce kana cikin iyalinka zaune cikin kwanciyar hankali amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine a cikin wannan halin da kake ciki yace wallahi ba zan so a ce ina cikin iyali na ba a zaune a samu wata ɗaya ta taɓa rigar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yayi musu shaida yace wallahi ma ra'aytu minan nas ahadan uhibbu ahadan ka hubbi ashabi muhammad muhammadin muhammada yace wallahi ban taɓa ganin yadda mutane a cikin mutane ban taɓa ganin yadda mutane suke son mutum kamar yadda sahabban muhammadu sallallahu alaihi wasallama suke son muhammadu ba ko wancan ruwayar da imam alƙadiyar ya kawo a cikin ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa nashi matar da aka shaidantar da mijinta da dan uwanta a yaki aka zo ana gaya mata haka ita kuma tana tambayar me ya sami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka gaya mata babu abin da ya sami annabi ta zo ta ga annabi ta ce duk wani masiba in dai ba kai ta taba min ba jalal koi wani abu ne dan kadan ba komai bane ba in dai ba kai ta taba min ba wannan ƙololuwar imma ce ta soyayya da take nunawa duk wani bala'i in dai bai taɓa janibin masoyinka ba ba komai bane ba wala ba mu samu wanda ya koya mana irin wannan soyayyar ba kamar maulamu shaw ibrahim radiyallahu anhu yana cewa ala anna miradin bi an qila jahilin safihun wa in qalu fa tabban lahu tabba idza kunta tasuli wa janbuka salihun faqad tafi'u ma awqadu kulluhum harba yace duk abin da za a gaya mini na tozarci a cikin sanda nake wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daman can ya gaya maka cikin sari man mazabu jildi jiharan akhrajuni min makani duna zambin gaira anni hubbu daha fi janani saboda haka duk abin da za a gaya min duk abin da za a tozarta da shi dan san da nake wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ni bana ganin komai kai ni na yadda su kira ni su kira ni da jahili na yadda su kira ni da wawa idan har tsakanina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafiya ya karɓi soyayyar da nake yi mishi to ina ganin duk wani wuta da za a iza ta kiyayya duk wani wuta da za a iza ina ganin ta wutar nan ta riga ta wuce ta riga ta mutu haka zalika idan muna so mu koyi soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen da ya sahabbansa mu ga wani irin nau'i na soyayya shi wannan soyayya shine a lokacin da kan kawayi gari ka ga baka ga masoyinka ba za ka shiga cikin wani hali matsanancin hali amma duk lokacin da ka je wajen masoyin naka kana ganin wannan halin zai za ka warke daga cikinsa sai ka sai ka tsinci kanka ga wannan halin ma tsaruwa yake wannan ma dai sai dai a wajen sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Yusuf Nabani ya kawo dai cikin Anwar Muhammadiyya yake cewa bararran bawa manzo Allah Safwan wata rana ya zo jan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hali na imo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi me yake damunka yace babu abin da yake damunka sai dai shi duk lokacin da ya waiga ya ga mai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kusa da shi to nan da nan yake shiga cikin wannan halin sai ya fashe da kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to kuma ka gani me yasa zaka ci gaba da kuka yace ya rasulullahi na tuna ne na ga cewa idan har na yi aiki na gari da zan shiga aljanna na san ban isa in kai matsayin da kake aljanna ba shi kenan yanzu kenan idan an shiga aljanna ba zan ƙara ganin ka ba Allah subhanahu wata'ala ya saukar da aya man yuti Allah wa rasul fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa zalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alima cewa duk wanda ya da'a ga Allah ya da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to wa'innan su ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi musu ni'ima tare da annabawa da siddiƙai da shahidai da salihan bayan Allah kaga ya nuna cewa soyayyarsa da biyayyarsa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kan iya kai shi ya samu mujawara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a watakan aljanna wannan ma soyayya ta sabon za mu ga yadda shi ba masa jalla an yake kwaikwayon sahabbai wajen wannan soyayyar yana faɗa a cikin diwanin sai yana cewa حبيبي قريب هل سقاني تسمع يقابل من اليوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع يتي ماذا الله صلى الله عليه وسلم شيني لكتا ناوا كما دي شيني ونرش اللافية تيكي شوا yau da a ce zan ganni ga niga manzon Allah ga niga kabarin annabi ina muwaja da raudatu sharifa to ta haƙaƙa amali ni dukkan burikana sun tabbatu kamar yadda nake son su kamar ya faɗi cewa duk damuwarsa duk lokacin da ya ganshi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan damuwar fa ta kare baki daya wannan kukan da yake ya kare maganin wannan kukan maganin wannan damuwar ta sa baki daya shine ya ganshi a gaban raudar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan shekara sai gashi ya biya don annabi sallallahu alaihi wasallam muka je na cewa Muhammadu khairul alamin wasilati ataka khatimun dari'un yatashaffa'u ataitu bi sunbi summa ahli wa ildati sira'an wa hawla hashimi نتجمعوا وخلفي جموع ينتمون لحزبكم يأمهم التشفيع أجمع أتأوا أيا نفس أدركت الأماني فهذه مرابع خير الناس والنور يسأو فألقت أساها واستقرت بها النوى ونلت المنى ما بال عينك تدمع شو رضي الله عنك شو يا محمد يا مكي الخير هلتا لو أنا هادنينا marashi ya zo wajenka na zo tare da ɗan uwana na zo tare da jama'a da tare da iyalina baki ɗaya mu mun zo gaban ka muna neman cetonka amma fa ba iya mu ba wa khalfi jumu'un yantamuna li hizbikum a baya na akwai kunzumin jama'a waɗanda baki ɗaya suna dangantuwa ne zuwa ga jama'a ko ya rasulullah abin da nake roƙo ya ummuhum at-tashfi'u ajma'u at-ta'u ina son wannan ceton baki ɗaya ya game da su baki ɗayansu a jima'u baki ɗaya a ta'u yana ƙara tauki cewa fa baki ɗaya wa'innan jama'a tawa wannan ceton ya game gare su shau sai juyo zuwa ga kansa yace ya ke nan nawa da kike cewa idan kin ganki gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan burukan ki sun gama cika to ga ki ga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga haske nan wannan sanda da kike ta dogarawa akan hanyar ki ta zuwa wajen manzon Allah to kin zo wajen da zaki yadda sanda ki ajiye take wuta wannan tilmuna kin samu ma burin ki da kike nema amma abin tambayar ma balu an yake tadma'u to me ita kuma kika ci gaba yin kuka kaga wankin yana kamanceceniya da irin wancan halin na sayyidina Safwan ya zo dan annabi yana ganin idan ya zo kukan zai kare amma da ya zo kukan karuwa yake yi ashe dai shau yake gaya muna cikin dai wannan kasidar fa ba isu ibrahim bi shauqi wahidan fa lastu usannihi wa lam aku ajma'u fa huwa al-mustafa khairul khalaiqi ahmad bihi qutu ruhi indahu al-qalbu yaqlam ba wanda yake motsawa barhama in ya sauki da soyayya ba kowa bane ba mutum ɗaya ne kuma ba na biyan tashi da wani shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan wani bangare kenan a ƙarshe saboda akwai malamai idan ka ɗauki kuma wani nau'i na soyayya da sahabbai suke yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine wata kan ainihin nau'in da ba wai masoyin naka ba duk abin da ya ratayu ga masoyin naka na daga asar nasa kana duban shi duba da kake yi wa masoyinka kana son shi kamar yadda kake son masoyinka kana neman albarkar wannan abin da ya danganta ga masoyinka ba za ka ga irin wannan soyayya ba sai a sai ga wajen sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan mu mun san shararriyar kisar sulhu da biya da aka zo sulhu na duk wanda aka kawo ba a samu yadda ake ba sai da aka kawo su hai aga manzon Allah sai ne zai ce sahula amurkum to dan da yazo lamarin ku yazo sauki da yaje aka gama mu takaice tare dukkan mun san shi da ya koma abin da yake cewa yace na je wajen kisra na je wajen kaisara na je wajen najashi wa'inda su ne sufafawa na wannan lokacin a duniya su ne wa'inda suke ji da mulki yace amma ni ban taba ganin yadda mabiya suke son wanda suke bi ba kamar yadda sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke son shi yace idan suna wajen sa za su nutsu kai ka ce idan da zai zo a inda tsuntsu zai zo ya sauka akan ɗayan su ba zai yi tunanin cewa ya sauka akan abin da yake motsi bane ba ya ce ya gan su cewa idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi musu umarni da gaggawa suke aikata wannan umarnin nan nasa yace kai bari ma idan manzon Allah yayi nukama yayi kaki za ka ga wani yana kokari ya tafi da kakin annabi annansa ya shafa dukkanin sauran kowa ya wanda bai samu ba ya shafi jikin wanda ya shafi wannan abin yace kai bari idan ya zo zai yi alwala tare hannaye suke suna rubi ka duya a takilo na alawa du'ihi kai ka ce za su yi yaƙi ne za su yi yaƙi ne akan ruwan alwalar sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba su so wani ɗigo ruwa ɗaya tak ya ɗiga ba tare da sun tafe wannan ba sun abin nan haka zalika idan ya aski raba gashin gashin kansa suke suna yin tawassuli da wannan gashin watakan wannan ana nuna maka wani kimma ne na soyayya da sabai suke manzan Allah ba wai shi ba ma a'a duk abin da ya rataye ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani abin girmamawa ne wani abin so ne wani abin la'iyi wa ladabi ne saboda abin da ya dangana shi shine sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallahi mun ga yadda maulana shaiba mai sallallahu anhu ya koyi sahabbai cikin wannan soyayya ta yana cewa muradu hajjijil bakhirati جميعهم جنان وأزواج من الهور والخول وهذه أرى شيئا رآه محمد وأنزل أرضا كان فيها وذا بجل أرواي المتمتة نيجيريا كان فيها وذا يحل أرواي المتنة موتانيا yake cewa dukkan burikan mutane da suke zuwa aikin hajji za ka ga ba zai wuce aljanna suke nema ba wai su matayen aljanna wani ma duniyar da yake nema yace amma ni ni babban burina shine a ce yau in sauka a garin maka in dubi ka'aba in kalle ta in ce wannan ka'abar idan annabi ya taɓa kallon ta in dubi hajjal aswad in mai wannan kallon in tawo in tawo in tawo hijiru isma'il in tsaya a wajen in ce ta yi kafar manzon Allah ta taɓa taka wannan gurin in tawo safa da marwa in yi tattaku in ce ta yi kafar manzon Allah ta yi in wuce in tafi madina kai a madinan ma saboda tsabar yadda yake girmama duk abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai dade da mai shayin hanyar da guraren hanyar yabon su yake yi yana cewa halili ya arif inda kawai to bai tukura in najma min kulli baziki saboda daɗin da yake ji na maza sallallahu alaihi wasallama zaka ji na cewa aikin sara am anna rakbiya yammama mawadin khairin nasi wa sayar sammama zaka yi cin yana cewa balai inna hazi arzudaha muhammadin كذاك عقيق ذاك سلء وغرقد وذا أهود هذا قباء وبين ذا وذاك مراد المنح منا محمد sai sauransu kai bari har ya zo ya yanke maka hukunci wata kan abin da aka samu mutane suka rabu gida biyu a cikinsa sufaye suka tafi akan abin da yake mafi kyawu mafi daidai cewa ka tafi madinar manzala sallallahu alaihi wasallam da niyyar ka je ka zarci annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke kuma saɓanin suka tafi cewa ka je ka zarci a masallacin annabi sai ya ce huwa hibbu ibrahimu qad a za'iran ya ahmada khairul alamina wa shakira wa man kana yanhu lil madinati za'iran siwahu fa inni jitu ahmada za'ira yace wannan wani masoyi ne ibrahimu wanda ya zo don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya zarce shi kuma dan ya gode mishi saboda baye baye da yayi min saboda yana cewa habani wa adani wa anzala nailan wa ta haba ma zikru ghairu ja'iz saboda haka yace wa man kana yanhu lil madinati za'iran siwahu duk wanda zai nufi madina da niyyar ya je zaci wani manzon Allah to je ka fa inni jitu amada za'ira ni dai na zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina mai ziyartarsa wannan kenan baki ɗaya ƴan uwa idan muka dunkule a ƙarshe natijar wannan soyayyar ta mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mu yi kokari mu yi koyi da wancan baitin na farko da muka ambata shine wa in tasaluni an habibi wa mazhabi jawabi rasulullahi shine ujibu mu yi kokari mu yi muqarana matsuɗanyar soyayyar da muke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tare da watakan ainihin biyayya kasa shi radiyallahu anhu duk wannan soyayya da yake yi bai yadda ya ce ya ya wadatu da ita ba daga barin watakan ainihin biyayya manzo Allah bari nuna mana ya cewa shi duk abin da manzo Allah ya yi na aiki irinsa yake yi yana cewa nusalli kama kana nabiyyu musalliyan nasumu kaza na qafu sabila kuma da'i wannan ji kulanin ki nuridu siradahu نحج كحج العاشمي المتبئي نكرر لا إله سوى الذي لولا الخلق والعمر العظيم تمنئي ياتي منا صلى كما يد من الله صلى الله عليه وسلم ياتي صلى يا إشيكا لتابة نرفع الملان أما رفع وقبض اقتداء بسيد الأنام yadda ya kokarin ya ga ya tabbatar da sunnar abdu ya tabbatar da sunnar daga hannaye gurare guda hudu ya tabbatar da sunnar sunna a karatun fatiha da sauransu ko da kuwa wasu daga cikin malamansa su ba wannan suka yi ba sun balle abin da ya shafi a kadiya ta kabdu wanda dukkaninmu nan babu wanda bai san kokari da juhudi da shawar radiyallahu anhu yayi ba wajen ganin cewa ya ya tabbatar da wannan sunna to wannan yana nuna mana cewa cikar soyayya sai an ƙara haɗa ta ba a ce ba a so ba ba a ce kuma ba a karɓa ba amma cikarta da kamalarta ya zama to cewa ka haɗa ta da biyayyar wannan wanda kake so cewa ya ce muna yin sallah kamar yadda annabi yake sallah muna azumi kamar yadda annabi yake azumi muna yin hajji kamar yadda yake hajji muna ambatan Allah kamar yadda annabi yake ambatan Allah kuma duk mutumin da ya zauna da shi ko ya zauna da wa'inda suka zauna da shi ko ya dubi rubuce rubucensa zai ga cewa baki ɗaya rayuwar nan tasa a haka ta cika wajen biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowanne daga cikin wa'innan nukudan za ka yi mamaki na babban sakatarinsa sai dai barhama jau ya ba mu labari yake cewa ya ba mu labari 2006 yake cewa wata sun yi tafiya da shirin bayan Mr. Jalma anhu alif 1964 zuwa ƙasar Faransa Paris tafiyar nan abin da ya kai su shine rashin lafiya ne za a yi mai aiki a ido sunan wannan likitan nasa Mr. Freud sai ya tambaye shi ya ce wannan aikin da za a yi mini zai ɗauki matsawar awa nawa ya ce aikin nan da fara shi da gama shi ba zai wuce awa ɗaya da rabi ba ba zai wuce awa ɗaya da rabi ba shi ya ce ba za a iya yin shi ba ba tare da amin allura barci ba ce a'a ba zai yi ba inda za a je a taɓa babu ɗan adam da zai iya zai iya rike juriyar zafin wannan abu kuma abu mafi hatsari shine in dai aka fara aikin in dai da idan ɗan adam ne aka fara in ya kimta to zai iya rasa idansa sai shi ya ce to a ɗaga zuwa gobe a yi wannan aikin da suka fito sai ya ce wa mai abin da yasa na ce a ɗaga a bar shi gobe lokaci kaza saboda fa ba na so da gangan ina sane ina sane wanda shari'a ta ma yadda da wannan ina sane na yi bacci lokacin sallah ya wuce ban yi shi ba ina sane na yi bacci lokacin sallah ya wuce ban yi shi ba subhanallah a jikansa imamu hassan sita wanda yana tare shi har zuwa koma wata zuwa ga allah lokacin da suka je asibiti saboda zaman asibitin ya kasance kwanaki goma sha hudu ne baki daya yake cewa da jikin ya yi nauyi da ƙyar yake tashi ya yi ruku'u ya yi sujada sai ya ce ya sha la yi kallafin lawa na san illa wuta dan allah idan za ka yi sallah ka yi sallar nan a zaune ya ce kyau alhassan da aka zo sallar asar sai koyi sallar a zaune amma da aka zo sallar magariba sai tashi ya yi tare a tsaye ana daddafawa da suka sallar ne sai maimaita shi wannan magana ce kai alhassan ɗalibi ina jin kunya ina numfashi in nuna wa Allah na gaji a wajen bauta masa ina jin kunya ina numfashi in nuna wa Allah subhanahu wata'ala cewa na gaji wannan a bangare na Allah kenan akwai kajiyoyi da tarihika da munasaba da irin abubuwa masu yawa suka faru shi barhama job ya ce sun je tafiyar da suka da shehu wanda shehu ya wake ta a jama'a ta wajudan hagatan wata lala da suka je kasar sin suna tafiya an kai su gidan tarihi lokacin sallah ya yi za a kai su gidan tarihi an sauka a jirgin sama lokacin sallah ya yi kawai shehu ya tsaya ya nemi da juma rasa sai tuke rawaninsa ya shimfiɗa ya tara kabbara ya ce wallahi da shehu ya kabbara saboda shehu mutum ne wanda yake da sauti mai girma yace mutanen wajen duka tsorata suka suka firgita yace suka ya zama abin kallo saboda ya tsaya a tama wajen da jirgi yake tashi sallah haka zalika idan ka dube shi wajen azumi za ka ga ciwa ta kan faɗin ma Allah subhanahu wataala da ya ce a yayin da zamanu ku tare kuma siya mu kuma ku zalunci min qalu kuma ku tatakun ayyama madda wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra to shi haka yace qawaniyal mannanu fil asfari falastu muhtajan ila al-iftari ni ubangiji na ya bani karfin jiki da karfin lafiya ba na bukatar dan zan yi tafiya sai na ajiye azumi duka wannan yana nuna mana cewa ashe iya soyayyar mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wai mujarradin musu bane ba za mu hada ta da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ya taba zuwa aikin haji ya je zai sai littafi ya ga ya siya littafin ya tashi zai ya juya kenan sai ya ga wani littafi sai ce wancan littafin nawa ne aka ce kaza ya ɗauki kuɗi ya bawa mai sai da littafin ya ce ɗauko min ya tafi ya je ɗauko mai mai sai da littafi ya manta sai da shehu ibrahim ya fara bashi sai da ya fara bashi kuɗi sannan ya ɗauko littafin da ya ba shehu sai ya juyo ya ce ba ni kuɗi za ka tafi shehu bai ce mai fa na riga na baka ba sai ya haƙura sai kuma ɗaukar wani kuɗin ya bashi da ya buɗe a durowar da zai sa kuɗi sai ya ga kuɗin nan na farko da shi gaba shi sai ya kira shi yake so kake ka haɗa ni da gimar ubangiji ka san ka ba ni kuɗi kuma ba za ka gaya bai ce a ba na san in yi mujadala da kai ne a aikin hajji nake Allah ya ce fa man fara da shi yin hajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajji dan haka bai kamata a ce in ce ka ce ka ce in ce ba shi sa na haƙura ta dai akwai damar in ƙara maimaita maka wannan kuɗin da ba ni da kuɗin da zan biya ka zan ce to na haƙura ba da kuɗin kuma da lissafi to wannan duka idan muka tattara su a dunkule abinda da yake dabbaka mana wancan baitin namu na farko fa in tasaluni an hadibi wa mazhabi jawabi rasulullahi hina ujibu wa kullu amin wa antum bi khair wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Alhamdulillah, alhamdulillah. Uh,